سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيء ذنوبنا أبي القاسم مصطفى محمد وعلى آل الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في أرض صاحب الأسر والزمان أرواحنا له فداء إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته to mun ce dama yau za mu karanta hudban gadir ne a gurguje gashi an sami jinkiri wajen kawo wanda aka buga din tunda yanzu an kawo ba'adi saura na kan hanya saboda haka ana cikin yi in ya zo da fatan ba za a haniya wajen karɓa ba sai idan mutum ya sai ƙoƙarin ya gano daidai ina aka tsaya sai ya ɗora aka wanda bai samu ba kenan ga irin wannan gashi insha Allah in ya zo sai ya zama an raba mu daga baya waɗanda ba su samu ba yanzu a gurguje shi huduban za mu karanta ita hudubar kai ce daga daga itijaj aka ɗauko ni daga daga itijaj ɗin zan karanta dama an rarrayo daga itijaj ne shi a ainihin itijaj ɗin ya kawo isnadi shi ma'abucin itijaj ɗin malami faƙihi abi mansur ahmad bin Ali bin Abi Talib al-Tabrasi sunansa kenan Ahmad bin Ali bin Abi Talib ba ba dan Ali bin Abi Talib bane ba sunan babansa Ali ne sunan kakansa Abu Talib mutumin Tabras al-Tabrasi to shi rubuta ta to akwai isnadin sa daga wani daga wani da wani har ya kawo ya kawo bayan jerin isnadi sannan har yanzu ya tukwai zuwa ga abi ja'far muhammad bin ali alaihi salam ya ce ainihin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi ba shi a cikin littafin ku ya yi hajji huduban ne kawai ke cikin nan ya yi hajji daga madina kuma ya gama duk gabatar da duk shari'o'in addini bayan ya gama gabatar da shari'o'in addini zuwa ga mutanensa banda hajji da wilaya ina jin nayi wannan muqaddiman jiya amma ba laifi a gurguje zan yi sai jibril alaihi salam ya zo masa ya ce ya muhammad allah jalla ismuhu yana gaishe ka kuma yana ce maka ni inni lam aqbid nabiyyan min anbiya'i wala rasulan min rusuli illa ba'da ikmali dini wa ta'kid hujjati wa ta'kid hujjati wannan ba shi a littafin ku karka ne karka ne muka gani in kana da ihtijaj zaka ganshi a ihtijaj nake karanta ko mutum yana da ihtijaj a cikin tablet zai iya gana zai iya gani huduban dai gata nan ita zamu karanta ta zai ce wannan yana da muhimmanci shi shimfiɗa ɗin ne cewa ainihin ya ce ni ban taɓa in ji Allah ta'ala in ji jibril yake gama manzo Allah ya ce ni Allah ta'ala ya ce ni ban taɓa ɗaukan ran wani annabi daga cikin annabawa na ba ko manzo daga cikin manzo na ba sai bayan na kalmala masa addini na na ƙarfafa masa hujjata wa barbaqi alayka min zalika faridatani mimma tataju an tuballiga huma qaumak faraloli biyu suka wanzu wanda ya rage ka isar ma mutanenka faridatul hajj wa faridatul walaya wal khilafa min ba'dik farilan hajji da farilan ko mu ce wajibcin hajji da wajibcin wilaya da khilafa bayanka fa inni lam ahlu ardi min hujjatin wa lam ukhliha abada ni ban taba barin ƙasa babu hujjata ba ban taba barin ƙasa ta babu hujjata ba kuma ba zan bar ta ba hujjata ba fa inna allaha jalla sana'uhu ya'muruka an tuballigha qaumaka al-hajja wa tuhajja wa yahujja ma'aka man istata ilayhi sabila min ahli al-hadri wal atrafi wal arabi Allah ya umurce ka in Jibril da kai haji kuma ka isar ma mutanenka duk wanda ke da hali ya yi haji tare da kai daga mutanen da suke birni da da ƙauyuka da da larabawan ƙauye a tsarab gefen birni da kuma larabawan ƙauye wato allimuhum min ma'alimi hajjihim misal ma ullimtahum min misal ma allamtahum min salatihim wa zakatihim wa siyamihim ka sanar da su ilmomin hajjin su kamar yadda ka sanar da su sallansu da zakkansu da azuminsu wato wafiqahum min zalika ala misali alladhi aw awfaqtahum alayhi min jami'i ma ballagtahum min ash-shara'i kuma ka isa ka nuna masu irin misalin da ka ba su a sauran abubuwan da ka isar masu na shari'o'in addini don kowane abu manzo Allah yakan yi ne mutane su gani su yi da shi kamar yadda sallah ya yi sallah ne mutane su suka gani suka suka koya shi kuma yana bin jibrilu sallan farko jibril ne ya rika saukowa ko duk lokacin sallah biyar din nan ya tsaya annabi ya tsaya sauran mu'mini su tsaya bayan shi in jibril yayi ruku'u annabi ya ruku'u in yayi saura su yi haka nan haka nan har aka nuna musu sallah haka ma haka ma kowane aiki an nuna mashi ne shi kuma ya nuna to wanda yanzu an ce mai saura guda biyu je ya nuna haji nuna kowanne a aikata yadda saura su gani su yi ya zama shine kuma haji sannan kuma bayan nan ya ce ga magaji na zan tafi an gama addini ya kammala sai ya sa mai shelan sai mai shelan manzo Allah ya shela a cikin mutane ku saurara manzon Allah yana son zai haji kuma yana sanar ya sanar da ku ishigen abin da Allah ya sanar da shi na shari'o'in addinin ku kuma ya nuna maku wannan kamar yadda aka nunar shi kuma ba za ku iya samun wannan ba sai da gare shi saboda haka ku manzo Allah ya fita wani mutane suka fita tare da shi suna kallon abin da ya yi suna koyi da abin da ya yi ya yi hajji tare da su kuma rannan mutanen da suka je hajji daga madina da gaiwayen da ke garuruwan da kewaye da larabawan ƙauye sun kai dubu saba'in mutum dubu saba'in a jiya karatun da muka yi cikin sayyid ibn tawus na karanto mana na ce adadin wanda suka fita daga madina ishirin ne kawai da kewayen madina banda wanda suka zo daga sassa amma nan ya ce 70,000 itimalan ba damuwa kila a nan madina da kewaye to ko kuma ya ce awa yazidun ko sun fi haka na adadin sahabban musa mutum 70,000 wanda ya ɗauka musu mubayan harun sai ya zama sun warware alkawarin da musa ya ɗauka musu akan harun suka suka bi ɗan maraƙin samiri to haka nan ma manzo Allah sallallahu alaihi wa ali ya ya karbi mubayan halibci ga ali adadin sahabban musa su dubu saba'in kaga ba mahajjata ba kenan wanda suka ɗauki mubayan kenan su ma suka warware suka bi maraƙi maraƙin nasu samiri ɗin sunna da sunna tanka da tanka iri ɗaya dama akwai hadisi manzo Allah ke cewa duk abin da bani Isra'ila suka yi za ku aikata to shi to talbiya sai da ta hada tun daga makka har madina ana talbiya wato da yake mutane suna tafi a jejjera wannan abin to tun makka har madina duk talbiya ne to yayin da ya zauna ya tsaya a mawaƙifai ɗin nan wuraren da ake tsaya wannan jibril ya zo masa ya ce allah azza wa jalla yana gaishe ka yana ce maka ya muhammad ajalinka ya kusa muddantaka ya kawo ƙarshe yanzu zan gabatar da kai ga abin da babu makawa gare shi ba mafaka gare shi saboda haka kai alƙawari kai ba da alƙawarinka kamar wasiya akan ce mashaka nan in ka ce ahad ahadaka wato ka faɗi wasiyan wasiya akan kira shi ahad bayan ba ka ai kaza ai kaza ai kaza ka gabatar da wasiyanka kuma ka gabatar da ka nufaci abin da yake wajenka na ilimi da gado da ilmin annabawa da ke kafin nuka da makamai da tabuti da sauran abubuwan da suke wajenka na ayoyin annabawa ka sallama ma wasiyinka halifanka bayanka hujjata ma'ishiya akan halittata Ali bin Abi Talib wannan duk wani annabi yana karɓan waɗansu abubuwa waɗanda suke gado ne na annabawa kuma in zai bar duniya zai miƙa shi ga wasiyinsa sun haɗa da ilmi da miras da tabuti wanda yanzu ko kwanakin ba ina ganin suna magana dangane da wannan wai ana ta neman wannan tabutin bani isra'ila ba san inda yake ba muku mun san inda yake yana nan a wajen ƙa'im saboda ganan annabawa ne ba za a gan shi a hannun wani ba sai ma'asumi to sun san zamanin bani isra'il sun je yaƙi suna sa shi a gaba da akwai wanjin abubuwa na annabawa a ciki su ana suna ta neman wani inda yake wai har ma suka ce wai a wai ana tsammanin ko yana zimbabwe ne aka ji ana ta neman shi ko yana har yanzu dai ana ta fafutaken a samu inda yake har yanzu ba a san inda yake ba a ethiopia masu nuna wani gida sun ce akwai shi yana nan amma in ka gan shi wai za ka zama za ka narke ka zama gawai saboda ka ba wanda ke shiga sai mai gadin wurin shi ma baya shiga kuma in ka shiga za ka zama gawai in ka ga wannan wai yana na a ciki oh dai mun san inda yake to shi kenan wannan da yana cikin wanjin annabawa da kowane annabi ke sallama ma kowane annabi har ya zuwa hatimul anbiya'i wanda shi kuma ya sallama ma hatimul ausiyai kuma yana nan wasi bayan ya wasi ana miƙa shi har ya zuwa ƙa'ib to yace to sallama ma wa'annan ga ga wasiyinka halifarka bayan ka hujja ta ma'ishiya a halitta ta Ali bin Abi Talib ka tsaye da shi ga mutane a matsayin alami ka sabunta alƙawari da mubaya'a gare shi kuma ka tunatar da su abinda Allah ya ɗauki alkawarinsu na mubaya'ata da misaƙi na inji Allah wanda ne musu alkawari a kai da alkawarin da na ɗauka musu na wilayan Ali waliyina kuma waliyinsu kuma waliyin kowane mumini da mumina Ali bin Abi Talib domin ni ban taɓa karɓan annabi daga cikin annabawa ba sai bayan na kammala addini na da hujjata na cika ni'imata da wilaya da walayan waliyina da kuma alkawarin da nema da walayan waliyina ko kuma biyayya ga soyayya ga waliyaina da adawa da makiyana wannan shine cikan tauhidina shine cikan addinina shine kuma cikan ni'imata a bisa halittata da bin waliyina da da'a gare shi domin ni ba na barin ƙasa ƙasata ba tare da waliyi wanda yake tsaya tsayuwa da al'amari ba domin ya zama hujja gare ni akan halittata to yau na kammala muku addinin ku na cika muku ni'imata na kuma yajje muku da musulunci a matsayin addini da wilayan waliyi na waliyin kowane mumini da mumina bawana wasiyin annabina halifa bayansa hujja ta ma'ishiya ga halittata wanda yake ɗa'ata ɗa'ansa na da tare da ɗa'an annabina kuma ɗa'an annabi na na tare da ɗa'ata wanda ya bi shi ya bi ni wanda ya saba mashi ya saba mini ka sanya shi ya zama alami tsakanina da halittata wanda ya san shi ya zama mumini wanda ya musanta shi ya zama kafiri wanda ya gwama mubaya'ansa da wani mubaya'a ya zama mushriki wanda ya riske ni babu wulayansa zai shiga wanda ya shi wanda ya riske ni da wulayansa zai shiga aljanna wanda ya riske ni ba da, da, da gare shi zai shiga wuta ya muhammad ka tsaye da ali a matsayin alami ka kuma karbi mu bayansu a kai ka kuma jaddada masu alkawari na wanda na ɗauka a kansu domin ni ba zan karɓi ranka ba domin ni mai karɓan ranka ne kuma za ka zo zuwa gare ni to sai manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi ya ji tsoron mutanansa ya ji tsoron ma'abota munafunci da sassabawa kar su zo su rarraba su watse daga barinsa kuma su koma ya zuwa jahiliya bisa abin da ya sani na adawansu da abin da ke suke kulle a cikin zukatansu na kiyaya ga Ali bin Abi Talib da gaba sai ya nemi Jibril alaihi salam ya ce ya roƙi ubangijinsa ya kare shi daga mutane ya saurara yana jiran a kawo masa kariya din daga mutane wato amma shi garanti an kare shi daga mutane to sai jinkirta wannan ya jinkirta har ya zuwa masjid haib sai jibril ya sake zuwa wajensa yes a masjid haib ya ce allah yana umarcin ka tsaye da ali a matsayin alami ga mutane amma ba a kawo mashi isma ba ba a ce mashi an mashi garanti za a kare shi daga mutane sai ya zama saboda tsoron abin da zai faru sai bai faɗa ba sai da ya kai wani gari da ake ce makura'ul gamim sunan wuri ne tsakanin madina kenan da tsakanin makka kai da akan hanyar madina ka zuwa jiddan yau kenan tsakanin makka da jidda na yau don a lokacin ba jidda to sai wannan kura'ul gamim din sai jibril ya zo masa da abin da ya zo masa da shi bai sake kawo masa da isma ba sai ce ya jibril ni fa ina jin tsoron mutane na kar su karyata ni kar ya zan ba su karbi zance na ba dangane da ali sai ya tashi haka nan to da ya kai gadir hum kafin juhba da mil uku sai jibril ya zo da masa bayan sa'a biyar da su kauce na rana wato ana ana ana lissafin sa'a daga daga daga daga ainihin karfe shida ne na rana saboda haka in aka ce karfe karfe karfe biyar ya zama kaman karfe nawa kenan in ka ce shida bakwai ta kaman karfe yau to kaman karfe goma sha ɗaya kenan sai sai sai ya zo masa jibril ya zo ce ya muhammad allah yana gaishe ka kuma yana zai karanta masa wannan aya ya ayyuhar rasulu ballig ma unzila ilayka min rabbik har ya zuwa inda yake cewa har ya zuwa karshen aya ne wa in lam tafal fa ma ballagta risalata wallahu yasmuka minan nas to sai zama suna gab da juhba sai manzo Allah ya sa ya aika aka tsaye da duk wanda suke nan juhba har ya iso ya kuma jira wanda suka zo suka zo suka iso yasa aka yi masa dandamali da arokai abubuwan da akan dora akan raƙuma aka sassa shimfiɗu ya hau ya kira ali ya tsaya tare da shi sannan ya fara magana to shi ne magana yanzu mu karanta a gurguje inshallah na ce muku wannan hudu ba gaskiyar magana ba za mu iya mata adalci ba in za mu tsaya muna yi da hausa kuma na san harola ba zai zama adalci ba mu yi larabci mu tashi kawai da kawai sai mu karanta mu tashi kawai shi kenan wanda ya gane ya gane wanda bai gane ba bai gane ba to amma tun da muna son a gane ne za mu yi bayyana bayyana wasu abubuwan san ba zan ba zan tsaya ina tarjama ba za mu karanta wa'insu abubuwan mai ta karatu kawai zu wani wuri sai in tsaya in dan yi bayani an fahimta ai saboda gaskiya ba komai da kuma aka tsaya bayani ba fa zai yi ba sai dai in za mu za mu ta gadir din nan har kwana bakwai ne ko ma fi in ma hadda za mu ƙara da sharhi muna ta yin gadir din insha Allah har wata uku za mu kammala to kaga a ga wannan ko ba zai yi ba saboda haka yanzu a gurguje za mu karanta kawai mu tsallake abubuwa da daman gaske bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah zai ala fi tawhidi wadana fi tafarrudi wa jalla fi sultani wa azuma fi arkani wa hada bi kulli shay'in ilma wa huwa fi kulli makka wa huwa fi makani wa qahara jami' al khalqi bi qudratihi wa burhani majidan lam yazal mahmuda la yazal bari'ul masmukat بارئ المسموكات وداهي المدحوات وجبار الأرضين والسماوات قدوس سبوه رب الملائكة والروح متفضل على جميع من برأه متطول على جميع من أنشأه يلحظ كل عين والعيون لا تراه كريم حليم ذو أنات qad wasi'a kulla shay'in rahmatu wa manna alaihim bi ni'mati la ya'jalu bintiqami wa la yubadiru ilaihim bima istahaqqu min azabi qad fahima as-sara'ira wa 'alima ad-dama'ir lam takhaf alaihi al-maknunat ولم ولا, ولا اشتبهت عليه الخفيات له الإحاطة بكل شيء والغلبة على كل شيء والقوة في كل شيء والقدرة على كل شيء ليس كمثله شيء وهو منشئ الشيء حين لا شيء دائم قائم بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم جل أن أن تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير لا يلحق أحد وصفه من معاينة ولا يجد أحد كيف هو من سر وعلانية إلا بما دل عز, عز وجل على نفسه وأشهد أن لا أن وأشهد أنه الله الذي ملأ الدهر قدسه والذي يغشي الأبد نوره والذي ينفض أم أمره بلا مشاورة بلا مشاورة مشير ولا معه شريك في تقدير ولا تفاوت في تدبير صور ما أبدع على غير مثال وخلق ما خلق بلا معونة من أحد ولا تكلف ولا احتيال أنشأها فكانت وبرأها فبانت وهو الل- فهو الله الذي لا إله إلا هو المتقن الصنع صن- صنعته الحسن الصنيعة العدل الذي لا يجور والأكرم الذي ترجع إليه الأمور وأشعر أنه الذي تواضع كل شيء لقدرته وخضع كل شيء لهيبته ملك الأملاك ومل وم- وملك الأفلاك ومسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل يطلبه حثيثا قاسم كل جبار قاسم كل جبار عنيد ومهلك كل شيطان مريد لم يكن معه ضد ولا ند أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد إله واحد ورب ماجد يشاء فيمضي ويريد فيقضي ويعلم فيهسي ويميت ويحيي ويفكر ويغني ويثق ويبكي ويمنع ويؤتي له الملك وله الحمد بيده الخير وهو على كل شيء قدير يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل لا إله إلا هو العزيز الغفار مجيب الدعاء ومجزل العطاء ومخزي الأنفاس ورب الجنة والناس لا يشكل عليه شيء ولا يضجره صراخ المستصرخين ولا يبرمه إلحاه الملحين عاصم لل- للصالحين وموفق للمفلحين ومولى العالمين الذي استحق من كل شيء من خلق أن يشكره ويحمده أحمده على السر على السراء والضراء والشدة والرخاء وأؤمن به وبملائكته وكتبه ورسله أسمع أمره وأطيع وأد- وأبادر إلى كل ما يرضاه وأستسلم لقضائه رغبة في طاعته وخوفا من عقوبته لأنه الله الذي لا يؤمن مكره ولا يخ يخا ولا يخاف ولا لا يؤمن مكره ولا يخاف جوره اقرؤوا له اقر له على نفسي بالعبوديه واشهد ان واشهد له بالربوبيه وأؤدي ما أوحي إلي حذرا من أن من أن من ألا أفعل فتحل بي منه قارعة لا يدفعها عني أحد وإن أظمت ح- ح- حليته لا إله إلا هو لأنه قد أعلمني أني إن لم أبلغ ما أنزل إلي ما أنزل إلي كما بل كم فما بلغت رسالته وقد ضمن لي تبارك وتعالى الاسم وهو الله الكافي الكريم أوها إلي بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك idan sai a cikin sai sai ce fi aliyin ma'ana kenan yani fi khilafati li ali bin abi talibin alaihi salam wannan ba qur'ani bane sharhi ne fa in lam taf'al fa ma ballagta risalata wallahu yasmuka minan nas to wannan Allah wannan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi bayan ya yabo ga Allah ya shaida gari- ga ga Allah da rububiya da ya sifata shi da sifofi da yake da sifofin Allah daban-daban kuma da ya ya yi itirafi ga kansa da shi bawa ne da ƙarshen magana yake cewa ba- ina gode masa bis a a kowane hali Eh, a saharin yalwa ko kunci da tsanani da da- da- da yalwa ina imani da shi da mala'ikunsa da littafansa da manzan- manzanninsa ina ji ina bin umarninsa ina kuma gaggawa ga dukkan abin da zai yar- ya- ya- ya- yake yarda da shi kuma ina sallamawa ga hukumcinsa i- mai- ina mai- mai ragaba ga ɗa'ansa kuma ina tsoron ukubansa domin shi ne allah da ba a aminta da ma- ma- ma- makaruɗinsa kuma ina m- ikirari a gare shi a kaina da ubudiya cewa ni bawansa ne kuma ina shaidawa da gare shi da da ubangijiyantaka kuma ina isar da abin da aka iya man wahayinsa jin tsoron in ban in- idan in ban isar ba musiba za ta sauka mini kuma ba wani wanda zai iya kare ni ko yaya soyayyan shi gare- gare ni yake Domin- do- la- ba wani ubangiji in ba shi ba to domin shi ya sanar da ni cewa in ban isar da saƙon nan ba to kamar ma ban isar da saƙon da ya aiko ni ba ne samsam kuma ya yi mani lamuni na kariya ya saukar mini da aya sai ya karanta bismillahir rahmanir rahim ya ayyuhar rasulu ballig ma unzila ilayka min rabbik ya kai wannan manzo isar da abin da aka aike ka da shi daga wajen ubangijinka ma'ana na wannan halifci na ali isar da shi in ko har baka isar ba to kamar baka isar da saƙon Allah bane masa Wa- kuma Allah zai kare ka daga mutane ma'ashirin nas ما قصرت في تبليغ ما أنزل الله تعالى إلي وأنا مبينا لكم سبب نزول هذه الآية يا ku mutane ban fa taƙaita akan isar da saƙon Allah ta'ala gare ni ba to ni zan yanzu zan gaya na muku sanadiyan saukan wannan aya jibrilu ko in karanta muku da hausa ne in fasa larabci don wani lokaci nakan ga raja'an ko wani lokaci aka karanta da larabcin har ma wanda baya jin hausa sai ya amfana nan wata rana mun taɓa karanta wannan huɗuban da larabci akwai wani shehi miƙidad wanda ya zo daga lagos bai iya hausa ba amma yana fahimtar larabcin sai ya gane to shi saboda haka ko da raja'an za mu karanta amma dai gaskiya fassara da wahala ko a daina fassara ne kawai to shi kenan tun da ba ku son fasaran shi kenan to na ga abin da wahala ne shi kenan ya ce to zan bayyana muku dalilin sa- saukan wannan aya ya yi wa rasulu ballig ban unzul ilaik inna Jibr- Jab- jabra'ila alaihi salam habat- habita ilayya miraran thalatha ya amurni an salami rabbi wa huwa salam an aquma fi hadha al-mashhad fa ulima kull abyadin wa aswadin anna ali ibn abi talib alayhi salam akhi wa wasiyyi wa khalifati wal imam min ba'di yace uh, jibril alaihi salam ya sauko mini har sau uku yana umurta ta umurni daga wajen assalam shine ubangijina kuma aminci ya tabbata gare shi yana cewa da ni in tsaya a wannan matsayi in sanar da baki da fari cewa ma'anan baki da fari shine balarabe da ba balarabe ba domin suna ce ma ba- balarabe baki an fahimta ai ma'anan baki da fari kenan ba ba yana nufin bakin fata da farin fata ba wani wa- a wani a wani ruwayan ana cewa baki da fari mutum da aljan ban san wane ne farin wane ne bakin ba amma dai ga- ga- yakan baki da fari yana iya daukan balarabe da ba balarabe ba. balarabe shine bakin wanda ba balarabe shine farin in in gaya ma baki da fari cewa Ali bin Abi Talib alaihi salam itimalan rubutun rubutun mai ruwaya ne bayanan shi annabi yana faɗin haka nan bane shi mai ruwaya zai in in an faɗi an- sunan annabi zai salati in an faɗi sunan a- Ali zai zai zai- zai sallama an fahimta ai in an- in sanar da in sanar da mutu baki da fari cewa Ali bin Abi Talib dan uwana ne wasiyina halifata kuma shugaba bayana الذي محله مني محل هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي وند محل سا أولينا كمان محل هارون نيجا موسى sai dai babu annabi bayana wa huwa waliyukum min ba'dillahi wa rasuli shine waliyin ku baya ga Allah da manzonsa kalman waliyi kamar da muka muka tafi cewa yana da ma'anoni daban-daban yakan zo da ma'anan so yana yana zuwa da jibinta al'amari ko biyayya ko shugabanci duk kuma dai ya dauki wannan ma'ana shine wato shu- wanda za ku bi ma'ana bayan Allah da manzonsa وقد أنزل الله تبارك وتعالى علي بذلك آية من كتابه كما يسوكر من دا آية دنغني دا ونن التابنسا إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون وعلي بن أبي طالب أقام الصلاة وآتى الزكاة وراكع يريد الله عز وجل في كل حال كما ال- ونن آية ولي- و- وند ذاك بي وند ذاك بي وليكم وند ذاك بي شيني الله دا منزنسا دا masu ba ba da zakka masu tsaye da sallah mummunan da suke ba da sa- tsaye da sallah suna ba da zakka suna a yayin ruku'u kuma ya ce Ali bin Abi Talib shine wannan da ya tsaye da sallah din nan kuma ya ba da zakka yana ruku'u yana yayi wannan ne kuma saboda Allah was'altu Jabra'ila an yas ta'afiya li an tabligi zalika ilaikum kuma na na roƙi Jibril ya nema mini afwa akan isar muku da wannan wato ya ya roƙi Allah cewa abu ni- kar a ce ni ne zan isar ayyuhan nas li ilmi bi qillatil muttaqina wa kasratil fasiqina wa idgalil athimina wa hatlil mustahzi'ina bil islam alladhina wasafahum Allah fi kitabihi bi annahum yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim wa yasabunahu ayyinan wa huwa inda Allahi azim saboda sani na da karancin masu takawa a cikin ku da yawancin munafukai da kuma ainihin ma'anan idgali shine sabawa ko ha'inci Mm. a ma'anan uzun ne Mm. ma'anan uzun shine wanda duk abin da aka gaya masa sai yarda Su- suna ce masa uzun ne saboda kullum duk abin da Ali ya faɗa sai ce ya haka ne sai ka ce mai rabu da shi wannan uzun ne ko uzun inda Allah ta'ala a cikin littafin sai ke ce ya ayyuhar rasulu eh, ya- inda a littafin wa minhumul ladhina yu'dhuna an-nabiyya wa yaquluna hu uzun qul udhunu khairul lakum yu'minu billahi wa yu'minu lil mu'minin a cikin alƙur'anul tauba S- daga cikin su akwai masu cutan annabi suna ce masa uzun to ka ce da su masu rayawan cewa shi uzun din ne to wannan uzun din shine alkhairi gare ku ya yi imani da Allah ya yi imani da muminai to to da na ga dama walau shi ito to na ce zama ko ba da dan yi karanta larabci da Hausa walau shi ito an usamiya bi asma'ihim la sammait da na ga dama in faɗi mutane da sunan nakin za su in faɗa da sai in ce wane da wane da wane ne in faɗi sunan nakin su su suke yin wannan an san su a yana nan a littafi an sani sare an san wane da wane an san wanda suka ce ma manzo Allah uzun din Yawwa. to amma yanzu ana cewa da na su sai in faɗi su su da sunan su au umi a ilayhim ko in yi nune ba faɗi sunan mutum ba an yi shagube a ga in shagube a gane wa ake nufi Bi- bi a yanihim da alamomin su a gane su li ama li- li- li- li- eh, la'au- la'au- la'au wa matu da nan so sai in nuna da alamomin da za a gane su ko in faɗi sun- sun- sunan sai in faɗa in na ga dama ko sai in nuna in nuna alamomin su a gane su sai in faɗi alamomin wa an adulla alaihim da da da na so in nuna suwaye kuma in ce wani da wani sai in nuna walakin ne wallahi fi umurihim qad takarramtu amma ne wallahi akan al'amarin zana yi karimci na nuna na nuna da taku ban tona ba ban yi shagube ba alhali na sani wa kullu dhalika la yarda Allahu minni illa an uballiga ma unzila ilayya duk wannan Allah bai yaje mini ba sai sai na isar da wannan sakon ya zuwa gare ku ثم تلا عليه صلى الله عليه وآله sannan manzo Allah sallallahu alaihi wa karanta wannan ayoyi ya ayyuha rasulu balig ma unzila ilayka min rabbik yana nufin dangane da Ali wa in lam taf'al in baka yi ba fa ma ballak fa ma ballakta risalata wallahu yasmuka minan nas fa'lamu ma'ashirin nas anna allaha qad nasabahu lakum waliyan wa imaman muftaradan ta'atahu ala almuhajirina wal ansari wa ala tabi'ina lahum bi ihsan ku ku saurara ku sani ya ku saurara ku sani ya ku mutane Allah ya, ya kafa shi gare ku a matsayin wali limami kaman wali na kaman shi muna cewa jibinta al'amari wanda za ku bi shugaba limami wan- jagora wanda yake da'a gare shi an fardanta akan muhajirin da ansar da kuma wanda suka bi su da kyautatawa wa alal badi wal hadir wa alal ajami wal arabi wal khur wal mamluk wal sagir wal kabir wa alal abyad wal aswad wa ala kulli muwahidin madin hukmuhu jaizun qawluhu nafizun amru kuma har wala yau, wa- wajibi ne bi- biyayya gare shi da shugabantar da shi akan n- na ƙauye da na birni da ba'ajame da balarabe da ɗa da bawa da ya- da yaro da babba da fari da baƙi da duk mai kaɗaita Allah hukumcinsa ma'ana hukumcin Al- man Ali bin Abi Talib zartacce ne kuma zancensa shi ma zartacce ne umarninsa kazalik abin da ya faɗa shi ne wato bi- abin- abin da yanke shi za a bi mal'unun man halafa ma halafa tsinanne ne wanda ya saba masa marhumun man tabi'a wanda ya bi shi shine rahimtacce mu'minun man saddaqa wanda ya gazakata shi mu'mini ne faƙar gafara Allah lahu wa liman sami'a minhu ata'a la Allah ya- ya yi gafara ga wanda Allah ya gafara gare shi da duk wanda ya ji shi ya bi shi ma'ashirin nas innahu akhiru maqamin aqumuhu fi hadha al-mashhadi fasma'u wa ati'u wa anqadu li amri rabbikum ya ku mutane wannan shine karshen matsaya da zan tsaya irin wannan in yi- in yi- in yi magana da ku saboda ku ku saurara ku ji ku bi umarnin ubangijinku ku mai kwaye zuwa ga umarnin ubangijinku fa inna allaha azza wa jalla huwa maulakum wa ilahukum thumma min dunihi muhammadun sallallahu alaihi wa alihi waliyukum alqa'imul mukhatab lakum thumma min ba'di aliyun waliyukum wa imamukum bi amri rabbikum U- Allah azza wa jalla ku sani Allah azza wa jalla shine maula ɗinku shine kuma ubangijinku akwai akwai- maula ya- ya- wan- wan- wanda zaka yi- wanda- wanda zaka yi mabiyayya maula- u- ilah kuma wanda zaka bauta ma to baya ga shi sai kuma shi Muhammadu shine maji- waliyinku majibin al'amarinku wanda shine yanzu yake tsaye yake magana da ku dinnan sannan kuma bayana Ali shi ne waliyinku, shugabanku da umarnin Ubangijinku. Thummal imamatu fi zuriyati min wuldihi ila yau mitalƙaunar Allah wa rasula. Sannan kuma wilaya shugabanci imama imama ne ce sannan imama jagoranci duk dai daga ko shugabanci ko yi- a zuri'an- a zuri'ata ne wadda s- daga cikin 'ya'yansa zuri'ata daga 'ya'yansa har ya zuwa ranar da za ku gamu da Allah da manzonsa la hila- la halala illa ma ahallahullah wa la harama illa har- ma harramahullah ba halal sai abinda Allah ya halatta ba haram sai abinda Allah ya haramta عرفني الحلال والحرام وأنا أبضيت لما علمني ربي من كتابه وأهلاله وحرامه إليه Allah ya sanar da ni halas da haram ni kuma duk wannan abin da Allah ya sanar da ni ni kuma na, na littafi da halas da haram ni kuma na sanar shi shi shi alidin nake ma'ashirin nas ma min ilmin illa wa qad ahsahu Allahu fiya ya ku mutane ba wani ilmi face Allah ya keɓance shi gare ni wa kullu ilmin ullimtu qad ahsaytuhu fi imamil muttaqina kuma ba wani ilimi da aka sanar da ni face na kiyaye shi a cikin imamul muttaqi wa ma min ilmin illa allamtuhu aliyan kuma ba wani ilimi face na sanar da alishi wa huwa al-imamul mubin shine imamul mubin wanda a cikin alqur'ani akwai imamul mubin معاشر الناس لا تدلوا عنه ولا تنفروا منه ولا تستكبروا ولا تستنكفوا a wani ruwa an ce duka biyu a wani wuri tastakbiru kawai wani kuwa ya kara da wala tastankifu shikenan wani kuma maimakon wastastakbiru ya ce tastankifu ne duk dai mun haɗa duka biyu wala tastakbiru wala tastankifu min walayati ya ku mutane kar ku kar ku ɓace daga bari daga bin shi kar kuma ku guje masa kar ku yi masa girman kai kar ku kyamaci bin sa istinkifa istinkafi shine kyaman abi ku kyamaci kuma istikbari shine girman kai fa huwa alladhi yahdi ila alhaqi wa ya'lamu bi wai amalu bi shine mai mai mai shiryatarwa ya zuwa ga shiriya ga zuwa ga gaskiya kuma shi ke aiki da shi wa yadhaqul batil wa yantahi an shine kuma mai kawar da batil kuma ya kanu gaban shi wala ta'khudhuhu fillahi lawmatu la'im zargin mai zargi baya kama shi a al'amarin Allah thumma innahu awwal man amana billahi wa rasuluhu shine kuma sannan kuma shine farkon wanda ya imani da Allah da manzonsa wa huwa alladhi fada rasulahu bi nafsi shine ya fanshi manzan Allah da ransa wa huwa alladhi kana ma'a rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wala ahada ya'budu Allah ma'a rasulihi min ar-rijal ghairi kuma shine ya kasance tare da manzan Allah a yayin da ba wani cikin maza da ke bautawa Allah tare tare da manzan Allah in ban da shi ma'ashirin na faddaluhu faqad faddalahu Allah ya ku mutane ku fifita shi don Allah ne ya fifita shi waqbaluhu faqad nasabahu Allah ku karbe shi don Allah ne ya kafa shi ma'ashirin nas innahu imamun min Allah walan yatuba Allah ala ahadin ankara wilayata ya ku mutane shi shugaba ne daga wajen Allah kuma Allah ba zai karbi tuban wanda ya musanta shugabancinsa ba walan yaghfira Allahu lahu ba zai gafarta masa ba hatman alallahi an yaf'ala dhalika biman khalafa amrahu fihi wannan tabbas abinda Allah zai yi da duk wanda ya saba al'amar umarnin Allah dangane da alike wa an yu'adhibuhu azaban shadidan nukra abadan abad wa dahara duhur kuma ya tabbas ne ya azabta shi azaba mai tsanani mummunan azaba har abadal abad kuma duk tsawon zamuna fahazaru an tukhalifuhu fatasilu naran wa qudha hannasu wal hijaratu iddal kafiri ku ji tsoron karfa ku saba masa ku koni wutan da aka makamashinta mutane ne da duwatsu wanda aka yi tanadi domin kafirai ayyuhan nas ma'ashirin nas kai ko mu tsaya a nan ne mu sai mun yi sallah sai mu dora insha Allah za mu dakata a nan bayan sallah a gurguje za mu dora ni dai ina jin tsoron karatun nan lalle yana da tsawo idan muka yi in ba mu kare ba sai mu bar shi kawai sai baɗi an kawo ragon littafin to idan aka ba mutum aron littafi to yana da alhakin ya kiyaye shi in ya je sallah ko alwallah